بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من القتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da sake dawowa da mu ci gaba tafsirin alqur'ani mai girma wanda ajiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul suratul saba wanda jiya mun kauna aya ta 35 a ciki a yau za mu tashi aya ta 36 wanda ayoyin jiya wanda ma kawana ƙarshensu shi ne Allah maɗaukin sarki ke cewa wato su duk lokacin da inda lagi cewa ma'arsan na fi ƙaryatin min nazirin illa ƙala mutrafuha inna bi ma'usutun bihi kafiruna wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina wanda Allah yake cewa duk sanda ya aiko manzanni a wani gari ko wata alkarya wato waɗanda an masu kuɗi mawadata mani'imta shi ne mutarfu haɗin za su rika cewa wasu in na bi makon sultun biyi kafiruna mun kafirci da abun da an ka aiko ko da shi haka suke gaya masu manzannin da an ka aiko masu ɗin to shi ne sai Allah ce wai abin da suke cewa ai na hannu aka tsaro amwalan wa auladan wai ai mun yawan dukiya mun kuma yawan ƴaƴa wannan abin da yake ba su ma'auni kenan suna ganin cewa kamar yawan dukiyar da yawan ƴaƴa shine watan zai tabbatar da cewa aisu suka yi daraja inda annabcin nan haka ne da su ya kamata a aiko din to suna cewa ba na wa ma nahnu bi mu'azzabina watan su ba za a azabtar da su ba abinda suke cewa kenan ah saboda haka to shine sai yau Allah zai dora mana cewa to ai arziki ba shine ba Allah ka bayawa kuma shine yake watan takaita arzikin ga wanda ya so din ah shine don haka a karkashin ta waɗannan ayoyin da sun ka wuce shine kamar yadda ibn abi hatim ya roci hadisi cewa wato akwai wani mutum wanda yana da aboki to yadda suke yana tare da abokin nashi to shi kuma sai ya tafiya ya koma zuwa kamar wajen kasar sham hakan ga aboki na shi kuma yana nan zaune garin makka to lokacin da aka yi haka to shine sai wato a lokacin da aka yi haka nan to shine sai shi abokin da ya koma sun kasar sham sai yana tambayar watan shi wannan wanda annan makka din zaune yana tambaya ta lokacin da an ka aiko manzo Allah kenan sallallahu sai yake tambaya ta cewa shin wai a shin shi manzo Allah nan sallallahu da Allah ya aiko shi suwa ne sun kabi shi dawa dawa ne ma'ana wai masu kuɗi ne sun kabi shi koko talakawa ne to shine sai ya ce mai ai daga cikin Qurayshawa nan ba wanda ya bi sai waɗanda aka kanta to talakawa wanda ba kowa ba su kai ne sun kabi shi to shine ya ce talakawa ne kawai da miskirai su kadai ne sun kabi shi amma duk sauran waɗanda an manya masu kuɗi to su kan ainihin ba su fita ba ba su bi shi ba to shi ne shi kuma da ji labarin haka nan don dama can harkokin kasuwanci ne da yake can ƙasar sham ne sai ya taso ya baro sham ya baro kaso tashi gaba ɗaya bari ya fasa sai ya dawo ko da ya dawo wani abokin nan sai ya ce mu je ka kai ni wurin wurin shi annabi ne ko da aka yi shi waje ne shi ne sai ya tambaye manzo Allah sallama shin wai kai zuwa gami ne kaka kiran mutane gare shi manzo Allah ya gaya mashi ai ga abun da yake kira gare shi da kaza da kaza ya gaya mashi ma'ana imani da Allah da bauta ma Allah kada ai shirka da shi da sauransu to shine sai kawai ya ce ya yi imani sai imani shi wannan mutum aka ce dama abun da yasa saboda yana yana yawan yin karatu yana bincike cikin wato sauran littattafan da sun ka gabata to anan ne ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki zai aiko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ji kuma cewa ciki ya karanta cewa wato talakawa ne za su bi shi farko ba masu kuɗi ba to sai ya ga yanzu gashi kuma talakawa da sun kaɗi shi ɗin to shi yasa sai ya sai imani ɗin to ana cewa ga gashi wannan ayat haka malamai suna kawo wannan kamar yadda shi ibnu abi hatim din ya ya roci haka ɗin a to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce to su da kuɗi suke yaudara suna ganin cewa ai kuɗi su ne ma'auni sai Allah ya ce to kul ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna rabbi yabsutur rizqa to ai ubangiji na shi yake shirkin arziki liman ya shaɓa ga wanda ya so imtihana kuma ko shi don jarabawa ne aka shi ya saboda ka ga baka arziki shi ma kai ne jarabawa ne aka baka wai a gani zaka yi aiki da shi ko ko ba zaka yi ba sannan wa ya kadiru kuma Allah madaukakin sarki wato shi yake takaita arziki ne shi ma ga wanda ya so shine yudayyiqu yana kuntata arzikin shi liman ya sha ga wanda ya so shi ma ibtila'an shi ma jarabawa imtihanan wato canza kuɗi kuma ibtila'an jarabawa ta wajen shi talauci kenan saboda shi ibtila'an ya yi zama na wanda an na wahala a karanta ibtila'i kenan ko imtihanan kuma jarabawa shi sa kaga ko da ayan makaranta in za a rubuta sai a rubuta al-imtihan saboda ba jarabawa ce ta musiba ba makaranta yau ba a cewa al-ibtila za ka rubuta ba ɗalibai jarabawa sai ka rubuta al-ibtila kuma to saboda haka to shine Allah ce su waɗanda an masu imanin waɗanda ya ba kuɗi to duk wanda Allah ya ba kuɗi jarabawa ce an kame mai kyau misali don a gani ya zai yi shi yasa ake cewa in aka ba mutum arziki to an bashi mabuɗe ne guda biyu duk inda ya ga dama can zai buɗewa saboda haka an bashi mabuɗin da zai buɗe aljanna ya shiga kuma an bashi mabuɗin da zai buɗe wuta ya shiga ita ma wai ma'ana shine idan ya amfani da duki ya yi ayyuka na Allah ya yi ayyuka na kirki duk abin da ya kamata ya yi taimakon addini ya yi to ya buɗe aljanna kenan in kuma ya kama hanyoyi na shashanci wanda ba na daidai ba na sa'a ma Allah kowane lokaci da duke tashi to ya buɗe watan wuta kenan Allah ya kiyaye mu kuma kaga da dama ana samun irin waɗannan din wanda za a ga wani yana da wahala a ce za a yi wani aiki na Allah kila ko aikin wani masallaci ko wata makaranta ya ce misali ga wata dubu biyar ya bayar amma yana iya cewa ka ga tara abokai ne waɗanda za a yi harka na wani fati na sharholiya wanda za a yi shasha ya kashe kuɗi he da haka nan to kuma kaga duk wanda ya wannan kaga shi bai ci jaraba ba kenan amma wanda yake yana watan ayyuka na Allah kuma shi ya danganta shi aiki na Allah ne daidai gwargwaron da abin da Allah ya baka ba cewa an kai kuma dole sai kana miliyoniya ba wanda yake ya tara kuɗin da shi ma kai ne ya san bai san ya kaso a kowa daidai bakin gwargwato ne lim fiqh zu sa'atin min sa'atihi duk wanda bakin yalwan mutum kawai shi ma sai ya kokari ya yi haka nan tunda kaga kura kaɗan ne mutum ya yi kokari wajen aikin Allah kaga kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cewa yace idan za a yi kamar misali za a yi aikin masallaci sai mutum ya ce baka koda kamar shi ka tsuntsu ne to Allah zai gina mai gida cikin aljanna sanadi wa nawo kaga ai mutum bai da bai cewa ko bai da abin da zai taimakawa ko me abba ya da shi ya koda da aiki ne ko wanda zai ce ya ce dauko wani abu ya kawo din in bai da kuɗi ko wani abu daban to shine Allah yake cewa haka shi arzikin nan shi yake shimfiɗa shi ga wanda ya so kuma shi yake takaita arzikin ga wanda ya so walakin na kasarar nasi sai dai mafi yawancin mutane su ne kafiran makka la ya alamu da bautan cewa ai duk abin komi hannun Allah yake ba saboda haka Allah shine wanda yake na bayarwa shi yasa a kaji wata aiki cewa na hadu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya yake cewa wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ce ai mu ne mun kararraba musu watan abubuwan da za su yi na arziki na rayuwarsu yau da kullum kuma Allah ya ce mai wannan ne mun daga sashi bisa ga sashi kuma za ka ji wata ayat da Allah ke faɗi hikimar da ya sa wata an kai wasu da kuɗi wasu kuma suna talakawa ɗin yana cewa da yadda sai zaba a zukun ba'adan sukariya abin da ya sa an kai haka nan saboda kowa su ya riƙi watan aboki ne matsayin abin horewa kai dai mai kuɗi in ba talaka wanda bai da kuɗi ba ka samu mai baka aiki shi kuma wanda a talaka in ba mai kuɗi wanda zai sa shi aikin kuma bai samu abin da ci kaga kowa sai ya zama kenan an hore ba kowa kowa kenan shi mai kudin nan aikin da za a yi gida ne bai iya yi ne a saboda ka tunda ko bai iya yi ne to sai Allah ya raba du don haka sai bukata ta kama shi ga talakan shi ma talakan bukata ta kama shi ga mai kudin don haka sai kowa a zo a haɗu sai a yi iyaka ne wanda annan matsalar da ake fuskanta musamman irin ga halin zamani yanzu sai ga harka ta zalunci ya ɗan so ya oba sai ka ga mutum da kudin nashi da komi zai sa talakan aiki ya yi mashi aiki ne na wahala na kwadago da sauransu amma ƙarshe biyan nashi kuma sai ya zama wahala sai ga ƙarshe shi kai na ɗan ƙwalabin ma sai ya ji ya ma hasin yama wani talaka aiki bisa da yama wani mai kuɗi saboda shi ya he saurin biya ne cikin ya ba shi haƙi ne ba da ya kamata to kaga wannan gaskiya wani abu ne wanda yake mara kyau wanda bai dace ba ko kaɗan ba ana faɗa ya inganta hadisin cewa manzo sallama yana cewa wato mutum ya ba wanda duk wanda mai ƙwadago to ya biya shi haƙi ne tun kamin jibi ne da ya na wannan wahala aikin tun kamin ya bushe daga jiki ne to ya biya shi a wannan lokacin to kaga in ma hadisi ya inganta ba bai inganta ba dai kaga ai yin haka nan da shi dai kamala ce ga mutum kuma kai haka nan shi kai da daraja ce ga shi wanda ya maka aikin kuma gobe da gudu da kace a to a maka ya ma zai in ma ka ce har sai ma an tare bai kamar dai kana haka nan to saboda haka wato shi yasa ya zama ake son mutum ya zama mai ainihin amana mai kuma wato in Allah ya wadata mutum din to ya san jarabawa ce an kai mashi don a gani zai yi aikin Allah da abubuwan da Allah ya bashi ko ko dai ba zai yi ayyukan masu kyau ba sannan Allah kuma ya jarabi mutum talauci ba cewa an kai kuma ya zo wato ya ta kuka duk inda ya zanna shi ba a yi da shi a'a Allah bai son haka nan kuma wannan ba a son mutum bai zama ya wadata zuci ba kenan saboda haka shi yasa ka gani Allah madaukin sarki ya aiko manzo Allah sallama kuma aiko da ya mashi manzo Allah duk ya karanta da mu da ta da wadannan abubuwan idan wadata ce kake da ita manzo Allah sai yayi wata kalan lokaci na irin wadata din wanda manzo Allah ya fitowa ya wani ta wata mai tsada wanda in sayan wannan kayan da yayi hitar za'ai sai sai da rakuma sana biya kudin ta saboda gwada maka misali in akwai kudin ma ba lahi bane kana iya yawwa kai amfani da su ba matsala bane sannan kuma in an kada shi kuma don a gwada maka kuma ko talakan kake gawar za ka yi kuma ka kama hankan kanka sai a kwana biyu mazala bai samu abin da zai ci ba har sai an kai ma lokaci kamar da ake cewa har sai ya daura duci ga ciki na don ya nauyi amma kuma ba aji ne ya ce kuma yana cewa cin gari yana cewa ni talakan ne ya ba da shi a taimaka bai taba ba kuma wani a koya za kai talakan to ba kuma haka ne kamata kai ba a abin da ya kamata dai kawai duk yanda Allah madaukakin sarki ya riga yi to ka jure ka miƙa lamarin ga Allah amma in ka zama duk inda ka zauna ni ai ban da shi to ƙarshe kamar kana ƙara Allah ne hukum kana ƙara ta ne ga su mutanen da ka faɗa wa cewa kai bai baka ba to kaga in ƙara ta ne kika yi to su yi hukunci ga gani su in suna iya maka haka ba za su iya ba amma babban abin da Allah yake so kawai wato shine a haƙuri da juriya shi yasa kaga manzo sallallahu alaihi wasallam sai a zo sahabbai da yake tare da su ma wani ba su ma gane halin da yake ciki gaya ba abinci gidan manzo Allah amma sahabban su ma sani ba ba su sani sai dai in ta kama ne sun shiga gidan ne su ma da kansu ne sun kare ga alamun yanayin dai kai akwai alamun yanayin bukata sannan amma dai shi ya ce masu yana da wahala kuma ga akwai mawadata ma cikin sahabban da shi irin su Idan Usman bin Affan irin su Abdurrahman bin Auf kaga duk mawadata ne amma sai sun shiga ne sun gani sannan su zo su kawo abubuwa na abinci da sauransu a so a kai gidan din amma saboda haƙuri da juriya na manzo Allah ba za su taɓa jin cewa ga halin da ake ciki ba sai a yi wata guda kamar yadda imamul kadir ya kawo cikin shi fa sai a yi wata guda manzo sallallahu alaihi wasallam ba a da wuta gida ne ba saboda ba kalan abincin wanda za a kunna wuta a dafa sai dai bai wuce a ce da vino dai ne a sha ruwa kullum shikenan shi abincin kuma haka za a yi ya kuma wanda zai gane kuma to kaga kuma in mutum yana da irin wannan din karshe sai ka isko ko da mutum bai da shi din ma ba a gane ai irin su ne Allah yake wa kirari masu wannan juriya da hakuri ke cewa su yahsabuhumul jahilu agani ya amina ta'affufi saboda kame wasu shi wanda ajahili ma na wanda bai san su ake nufi wanda bai san halin da suke ciki ba in ya gani su masu yin ɗauka ai mawarata ne cikin wadata suke saboda in ya kalle yanayin jikin su dai ba zai ce suna cikin wani hali ba in ya kalle kuma yanayin hitar da suka yi bai cewa suna cikin mawacin hali sannan kuma in ya ga kuma juriya ba a taɓa jin sun ci babu ba to saboda haka to wannan shine kaga abin da ake bukata kenan iyaka dai haɗin wani abu ne sai ya zama wato waɗanda a tare da kai su ne sai su kalla in sun fahimci akwai wani abu to wannan sai su taimaka ka in ana ba da wata ya kai wani wani malami wai ya taba zuwa aka yadda wani musan rago haka ga ya mutu sai malami ya ce ɗauko musan an kawo gida ne an ka gyara kurin ya fiɗi an ka ci gaba da gya da abubuwa kuma malami ne babba sai ɗaya an ka ce an ka ta labari cikin gari ka san da wani wanda abin mutum in abu ya kaɗe ko na kuskure ne ko ba na kuskure ba ma in dai wanda an mai kima ne sannan da za a yi ta labarin ya yi kaza ya yi kaza amma wanda bai ba sai an faɗi an ka ce an kai ta labari bai malam wani gida ne musu an ka ci an yadda raguwar ɗin kaza ko ina labari ya gani to har almajirai na su ma su suna cikin labarin da daga shi malamin suka ce musu ya kaga mata ko to shi ne suka zo suka tambaya ta to aka raka labarin wani gari ya bi ana cewa gidanka waye an ci musu waye haka ne ko ya abu yake sai ce musu eh gaskiya ne haka ne sun ka ce a sha sai ce ai ku za a ashe ba ni ba ya ce ya ce kwana na kusan na uku ba da abin da za a ci kiri gidana kuma gane ina tare kuma wadata da kudi amma ba wanda ya taba cewa ya ce ga wani abu cikin ku saboda haka sai suka ce to aka baka ai magana aka ce yanzu ina tare ku sai na roƙi ku sanan za ku bani abu saboda haka eh ba ni ba roƙo ku kamata ne ba saboda haka ina tare da ku matsayin kuna da wadata ai ba kamata ya ce sai na roƙe ku abu sanan za ku bani ba saboda haka kwana na uku shi ko Allah ya ce ga wanda ya bukatu kuma wanzu da ko kan an ce ko ta ya kake in kasta wa cikin halin bukata to an baka dama ka ci musu yace saboda ka Allah ya ce ya ba da dama da shi yasa ni kuma tunda ban da wani zalunci kuma na bi hanyoyin da za a yi ba a samu ba shi yasa ko na raguwa ka zo an ka gyara shi to kaga kaga kaga kaga irin juriya da aka so misali ba haka nan ba amma in za ta kama tana iya kama amma sai ka nemi aro wannan ba laifi bane Allah aro man kaza kuma da ne za a biya misali to shikenan sai shi mutum ya ce a kawai da shi ya dai baya kurum to wannan kam to saboda haka shi yasa shi arziki shi Allah shine yake bayarwa kuma shi ne yake rikewa saboda haka ba hikiman mutum ce ko dubara ce ba inda hikiman mutum ko dubara ce kace ya kasanya a samu arziki ko kuma dadewa duniya misali ko iya bida to ai ko an sha gani zaka ga wani tun da ya tashi yaka neman kuɗi duk irin kala aiki na ƙarfi wanda aka iyawa yana iya yi ne wanda za a samu kuɗi in ma kuma na sana'o'i ne na hannu misali ko wace iri ce ya iya in ma sana'a ce wanda za a yi a ce a sayi a sayi kuma ya iya ita ma ɗin amma dai bai kudin ba yanzu akwai su da yawa ko kaga ashe ba wai kwarewar ka da bai dakar iya waka ne ka saka tara kudin ba shi bane ba kuma sai kaga wani ma wani boba boba ne mai bada wani ba kware ko amma kuma sai kaga kuma kai ga kada wayon ka tara wayon da yawa amma kuma gashi kai kai shi ba ko kano kai so goma amma kuma shi yana da wani da kai ba kare ita don Allah ya gwada maka shi dai ne yake bawa ba wani wa maka bane ko ta yake baka bace ba sai kaga a tashi oba ya tashi tun da ya tashi cikin nema kullum ba zanne ba tsaye kowane lokaci amma sai a waye gari dan ɗana sai ya tashi kuma ya kuɗi shi gashi bai kuɗin ba ka gani wato ashe ba tsuwa ne ba daɗewa duniya shi maka sa ayaba don haka ba fara neman ka ba don kare gya mutum fara biɗa ba zai sa ka samu kuɗi ba ba kuma watan a dubara ka ne ko iya kasuwancin ko min a wannan wani tsari na Allah kurum in ya riga ya kaddaro za ka samu din to shikenan za ka zama din in kuma ba kaddaro ba sai ka isko ana ta yi to ya ka da shi duk abin da Allah ya kaso ne in ma ya baka wadatar to ka gode mashi in ma ya baka jarabawa din kuma talaucin kuma ka yi juriya da wadatar zuci da haƙuri kawai shi kenan ba mai sana abin da yake ciki to da an yi wannan ne sai a samu lada kowa zai samu matsayin shi wajen Allah in Allah ya ba mutum wadatar ya gode ma Allah kuma sannan yana ayyuka na Allah da wannan abin da ya samu din kaga shi kenan abin zai zama alheri gare shi in ko mutum ya samu talaucin shi ma yayi haƙuri shi ma da juriya shi ma ƙarshe sai abin ya zama alheri gare shi don lada Allah zai bashi sai tsaka gaba da tayin take wal kawai shi an babu yana fadalar talauci to Allah ya rawa talauci ne saboda haka shi yasa Allah yake cewa wato shine wanda yake yana yalauta riziki walakin na kasar nasi la ya alamu sai dai mafi wancan mutane ba sani bane shi yasa zai ga wani gaba ɗaya ma da kazo malwakin ya taimaka sai ya ce Allah ai ya bi ɗani mutu abba shi yasa kaga yanzu duk akwai masu irin wannan wai bai dace mutu abba ne to ba haka abubuwa suke ba kuma shi wannan wani abu ne dai na Allah kawai sai Allah ya sa wadacin nan.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضيف بما عملوا فأولئك
to sai Allah maɗaukin sarki ya ce da haka wa ma amwalukum ai dukiyoyinku ba su zamo ba wala auladukum ko kuma ƴaƴanku ba su zamo billati tuqarribukum inda na zulfa ba su zamo waɗanda suke kusatar da ku gari mu ba kusantarwa da haka ga dukiyarka ba ita ka sa mutum ka zama kusa ga Allah ba yawan ƴaƴanka ba shine zai sa mutum ya zama kusa ga Allah ba sai Allah ya ce illa man amana sai dai wanda ya imani wa amila salihan ya aiki na ƙwarai to waɗannan kan fa'ula'ika Allah ce waɗannan mutanen lahum jaza'ud dhifi suna da sakamako na lunkawa bima amilu wato dalilin ayyukan da sun ka aikata shine abin da sun ka aikata na kware shine jaza'ul amali wato sakamakon aiki alhasanatu mathalan bi ashari wato goma misali sun yi aiki guda sai a lunka masu goma fa aka sar ko hiyar haka nan sannan wahum fil ghurfati Allah ce su suna cikin waɗansu gidajen na aljanna aminu da suna amintattu min al-maut daga mutuwa ma'ana ba mutuwa ciki wa gairihi da kuma wani mutuwa din ma'ana duk wani abu da yake na tsoro to babu shi ya ah to kaga na ubangiji madaukin sarki ya tabbatar da cewa dukiya da ƴaƴan ba wai su za su kai mutum kusa ga Allah ba ah hasali ma za ka dauta abin da yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah yake cewa ma dukiya ta guda amma kuma duk fitina ne ma gare ku saboda haka shi yasa zai kai isko duk bizintunan da za a ta yi din a sanadiyar dukiya mafi yawanci in ka kula yanzu duk abin da yake gudana ai saboda dukiya ne kai ko dai kai ka kware mutum wani ga dukiya ce ko kuma shi ya kaso ya kware ka ga dukiya ta kaɗai shi ne shi kenan kuma in ka tsaka kare kanka kuma shi kenan kame da shi kuma sai abu ya zama faɗa saboda haka kusan mafi yawancin duk abin da yake gudana saboda dukiya ne to shi yasa Allah ya ce fitina ce in ma wajen ayyan ne su ma yace su ma duk fitina din ne saboda me saboda sai ka isko wani yana iya tafiya ya aikata abin da ba daidai ba ya saba ma Allah ko ya ci haramun ko bane saboda ayyan nashi din don ya ce ya masa wani abu na gatanci ko na jin daɗi ko wani abu daban tun yanzu misali ai kaga in ka diba duk irin waɗanda suke masu mulki da aka yawan sace dukiyoyin ƙasa misali ana tarawa wanda ga talakawa cikin wahala wani abin da zai ci gaba ne sai ya sha wahala sannan ya samu amma su ko sun te sun tara kuma sun san da ba can yawa za su yi ba duk sun san da abin da suka tara kawai da ɗayan su ne suka tara ma kaga ai sun zama su fitina wannan ɗaya kenan kaga tun daga su sanadi sun zama barayi cikakku wanda sun kwashe dukiyar talakawa ne sun ka ta lahira kuma sai Allah tambaye su ya sun kai da ita to kaga ya zama kenan sun zama fitina din ita sun dukiyar sai kaga wurin aikata ta sai kaga wani komi na ne in dai zai aikata shi in dai zai samu kuɗi shi zai yi komi munin abu ko wani da zai kashewa sai ga shi wani yana yawa in dai zai zai kuɗi ba matsala bane gare shi to kaga ai fitina dukiya ta zama fitina kenan to saboda haka sai ka shine Allah yake magana cewa ai a wato ai su ba su kusantar da mutum zuwa ga Allah shi yasa kaji Allah yake cewa ai kucan dukiya ita Allah ba ita yake kallo ba ba ruwa ne da kallonta saboda ka shi abin da yake kallo wato yana kallon zuciya ne walakin da manzu ila qulubi haka kamar Imam Muslim ya rawaita cewa zukatan mutane su ne Allah yake lura da su kawai saboda haka a shine Allah yake tabbatar da cewa ba su kusantar da mutum illa man amana face sun kai imani saboda haka idan mutum yana dukiya din amma sai imani ya aiki mai kyau shikenan dukiya ta zata bane shi yana da yaya kuma sai tarbiyyantar da sun ka zama na kwarai sun ka zama masu addini shi ma za su za su amfane shi za su zama masu amfani sai zama shi an shiga cikin hadisi nan da Azza sallama yake cewa idza mata ibnu adama in qada amaluhu illa min salas da mutum ya mutu duk ayyukan da yake aikata gaba ɗaya to sun yanke sai abubuwa guda uku kawai shine kaga yake cewa wato sadaka da mutum mai gudana kila mutum ya taimaka wa wani aiki na Allah ginin makaranta ginin masallaci wasu abubuwa da yake kamar irin dasa wasu itatuwa inda za su yi amfani musulmi mutane za su amfani da suwa ko gina rijiya ko wani abu dai hakan ga masu kama da haka to kaga duk sadaka sun jariya ce ko kuma ilimin da mutum ya bari wanda ake amfani da shi kamar mutum ya karantar da wasu da dama abubuwa waɗanda suna aiki da abin da ya karanta to duk sadda wani zai yi din to shi ma ana nan koya mutum yana lahira ana ana ba shi lada sai ce ko kuma wata awwarzun sale ya da ulabu ko dan dana kware wanda mutum ya bari yana mashi addu'a kaga kenan a su ƴaƴan in ya zama an ba su tarbiyya mai kyau sun zama na kware masu addini to kaga kenan su amfane ka kenan za su kusanta ka da Allah kenan dai haka ne in kuma dukiyarka ita ma kai aiki da ita na Allah ita ma za ta kusanta ka da Allah don haka nan ana magana dukiyar da ƴaƴan waɗanda ba su kusantawa ga Allah shine waɗanda ba imani suke kenan ƴan kan mutum su babu imani shine illa man amana wa amila salihan sai dai wanda yayi imani yayi aiki na kware to fa ulaika waɗannan kam lahum jazaa'ud dhi'fi suna da sakamako na lullunkawa da amilu wato ta dalilin abin da sun ka aikata saboda haka wato shine a a wato na abin da sun ka aikata shine kaman duk inda mutum aikata guda kuma ja bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da aiki guda mai kyau guda to yana da goma adadin yawan wannan abu to shine kuma da can masal lazina fi kuna malahum fi sabilillahi kama salih habatin an fata sama sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhafu liman yasha wallahu wasi'un alim duk dai sune wanda Allah ke magana lullun kawa din lullun kawa goma ko kuma a lullun kasu 700 ko ma hiye da haka tunda wallahi ya za'ifu liman yasha'u daidai karhin yankai don Allah daidai kuma yawan lunkin da Allah zai maka ne kawai to shine Allah ce kana jazaa'u dhifin wa hum fil ghurfati kuma sannan suna cikin wadansu gidaddaji na aljanna aminuna suna amintatu wannan maza sallallahu alaihi cewa ko can a cikin aljanna akwai wadansu gidaje waɗanda waɗannan gidajen in kana daga cikin su kana ganin waje in kana waje kuma in kana bukatar ganin ciki kuma da aikin ciki to kyakkyawa shine har sabai suke tambaya waɗanda ba su yake cewa eh wanda yake cewa saboda Allah da wanda ya kai yawan yin azumi na nafila su Allah ya tare da masu waɗannan gidaje din Allah ya sa da mu cikin su to shine fil gurfati a cikin waɗannan gidajen aljanna aminu da kuma suna amintattu wannan ta wajen dukiya in ya tabbata shine ake cewa in ya inganta shi ma wato wani mutum ne wanda yake zuwa yake cewa wato shi yana da wasu abubuwa ya ce shi yana kin gaskiya kuma shi bayan yana kin gaskiya kuma yana sun fitina kuma yana gudun rahama Allah to sau da haka bai son gaskiya yana yana gudun ita gaskiya ne kinta kai kuma yana son fitina kuma sannan kuma kuma yana gudun rahama Allah to shi ne aka to aka ta maki ah to ga irin ka to bara da yawa saboda haka ai ya kamata a gunta shi aka ce wato an zuba mai hukunci ne sai dana Ali sai ce a'a ai a jira wato ai ba shi kadai ba har shi ma haka ne yake shi ma sai dana Ali yace shi ma ai yana son fitinan nan shi ma shi ma kuma yana gudun gaskiyar nan kuma yana gasgace hudu da nasara sannan kuma yana gudun rahama Allah kaga ila aka baka son haka ne shi kenan sai a ce ai ko gaba ila ma ya ma ba musulunci ko sai saboda haka ai wato kin gaskiyar nan da yakan shi ne mutuwa gaskiya ce amma da shi yanzu kinta ya kai baya son ta yana kin gaskiya kenan ko yace sannan kuma yana sun fitina ya ce ai abinda Allah ce inna ma amwalu kuma auladukum fitina ya ce dukiyar na sun ta yake so yana sun fitina ke sannan yana gazgace gudu da nasara ya ce saboda kalatin nasara laisacin yahudu ala shay'in ko kalatin yahudu laisacin nasara ala shay'in ko yahuda sun ce ai nasara ba addinin kwarai suke bisa gare shi ba nasara sun ce sun ma yahuda ba su addinin kwarai ce ai gaskiya ne duk ba na kwarai ne koyar su bisa gare shi ba ce kuma yana gudun rahama ce gaskiya ne kwarai da gaskiya ce lalle yanzu kan malin da yake cikin zuwa da ya ga ruwa sama gudu za ya buga koyi ruwa sama rahama ne ya saboda haka yake cewa kuma sannan wa amliku ma la yamliku rabbus samawati wal ardi Ya ce kuma ya mallaki wani abu wanda ubangijin samai da kasai ba ya da shi kila sai a ce ka tafi girma ko saboda haka ya ce da haka shi yana da mata amma Allah ba da mata ko in ma ka kusur ka ci gina ma Allah mata kana da babban laifi tsakanin ka da Allah za ku haɗu da kai da shi ya ga wannan gafuwa guda biya aido gaskiya ne ko kin gaskiya da mutuwa ya kanufi yanzu da ibe sun ta kam sannan kuma ya gaskata yahudu da nasara gaskiya ne yahudawa sun ce nasara ba addinin kwarai suke ba nasara sun ce yahudawa su ba addinin duk kowa ya ce ba addinin kwarai kowa yake ba gaskiya ne yana gudun rahama in gudun sama da lulluga ya kai ɓoye cikinsu ba ba tsaya su cike shi yana gudun rahama fina sannan kuma yana sun fitina kuma inda ma ɓaru kuma ɓarar dukun fitina su ma yana sun duke nan da ya kuma ka gani sannan kuma yana da mata shi ne ya mallaki yana da abin da Allah bai da shi ne yana da mata ubangiji mu ɗauke sarki in ka kuskura ka jingina mata gare shi ma ka ma zama karfi ne kai tsaye saboda haka to shi yasa kaga kaga wannan ne to dukiyar da aiki nan saboda haka suna amfani in su zama na kwarai ɗin an yi aikin Allah da su ba to shi ne Allah yake cewa na za su ta gaba
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون
آه سي الله مدوكين سركي يتي والذين يسعون في آياتنا amma su ku waɗanda suka yin aiki a cikin ayoyinmu suna yin tafiya da aiki a cikin ayoyinmu shi ne na alkur'ani nan bil ibdali ta ƙoƙarin wasu sun ɓata waɗannan ayoyin namu na alkur'ani to shi ne sai Allah ce mu'ajizina suna masu ƙaddara wai gajiyawar mu suna ganin cewa mu mun kasa wato shi ne suna ƙaddara ajizina wa annahum yafutuna suna ganin cewa suna iya tsere mu na ba mu iya kama su to waɗannan Allah ya ce a gaya musu ula'ika haƙiƙa waɗannan mutane fil azabi muhdaruna za a halarci da su cikin azaba wanda za a azabtar da su wa sanadiyar abun da sun ka aikata din tunda duk wanda zai gajiyar da ubangiji wanda ke sarki yana ganin cewa shi zai tsere ma Allah to kaga to shine Allah ya tabbatar da za a kaga su abana amma in an kan bambanta ya bambanta da wanda muka karanta shi karanta wajen magana ceto na wanda zai mutu din wanda muka ce Imam Bukhari ya kawo shi zai a sakin sai Bukhari din shi cewa zai zai mutu a yayi wasiya yake cewa shi in ya mutu a ƙone shi in aka ƙone kuma tokat a zo a sheƙe ta kuma can cikin ruwa inda za ta yi ruwa ta tafiya shi kenan ƙarshe Allah maɗaukin sarki kuma bayan an tayar da shi ya ran tashi alkiyama shi mutumin Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi me yasa ka yi wannan aiki wanda ka san an kone ka to zai ce wato ubangiji saboda ba kunsa shi mutumin bai taba aikata ayyukan kirki ba duk ayyukan banza ne a gare shi saboda haka shi yasa ya ce to shi gaskiya abin da ya sa yawan nan ya san bai yi abin kwarai ba kuma ya san haɗuwa ta da Allah ba za ta yi kyau ba saboda jin tsoron Allah shi yasa don ka so haɗu da ubangiji shi yasa ya haka nan ko ya zan ko ba ya ta da shi ya tunda an haƙuri shi ya zama toka kaga an shi kuma toka ta bi iska ta ɗaya ɗaya kuma ta bi ruwa ta ta tafiya ai shi ne ya ganin to kaga in ba a ta da shi ba kaga shi kenan daɗa tun da yawa ehe to shi yasa ya yi haka ne amma aka san da akan sallah da shi kenan mata yana yahi ma kawai shi kenan to ka gani to kaga ya bambanta da wannan shi wannan ne shi kaddare kai Allah bai iya wani kai tsaye ba tsoron Allah ba shi da wannan ayat ake magana ne cewa wanda zai ne ya auna fi ayatina su kuma shine mu'aji su suna kaddara cewa ai shi Allah madaukakin sarki ba su iyawa da kan ga Allah zai suna iya tsere ma ubangiji madaukakin sarki ba zai iya kama su ba to shine Allah yake cewa saboda haka bulaika fil azab muhdaruna wadanda suna cikin azaba abun halartuwa
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa har yanzu kul ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna rabbi haqiqa ubangiji na yarsudur rizqa shi yake shimfida arziki wato shi yake yalwata shi liman ya sha'u ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayi ne imtihanan a matsayin jarabawa mai kyau don a gani shin zai yi aiki ko ko ba zai yi mai kyau ba waya kadiru kuma Allah shine yake takaita arzikin na shi ma lahu ga shi mutum din dai ah shine ba'dal basdi bayan an shi da mutum arzikin gashi ya samu kuɗi kuma daga ba su kare to Allah shi yake wannan din liman ya sha'u ga wanda ya so shi ma ibtila'an domin jarrabawa sannan sai Allah ce wa ma anfaqtum lalle duk abin da kun ka ciyar min shay'in na wani abu fil khairi a cikin wani aiki na alheri mutum ya taimaka wani wajen aiki na alheri Allah ce to fa huwa yukhlifuhu shi Allah shi zai mai wannan abun ma'ana shi zai saki mayar ma da abun ka daga kashi din wa huwa khairur raziqina kuma shi Allah shi ne fiyayyen dukkan wani watan mai arziki ko mai bada arziki din ko mai ciyarwa saboda haka shi ne Allah maɗauki ya ce inda rabbi ya fi zuɗu rizƙi liman ya sha'u Allah maɗaukin sarki shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so to da haka malamai sun kace to amma ga ayan yana da sabaya ko to ga shi kuma yanzu an ƙara maimaitawa me an na maimaitawa din aka ce maimaitawa da an ka yi an yi ta ne saboda don ta'akidi ne da yawa za a yi abu sai a sai a yi ta'akidi misali kaga kamar misali sai ga in mutum mai koyon larabci na nahawu sai kaji ana cewa ai inda za a ga misali ila a ci maka kun da larabci ana nufin ka tashi saboda haka ba sai an ce maka anta ba ai tana nan ciki in kana koyon larabci sai a ce ba a cewa haka nan to amma ana cewa din misali tunda ai kaga akwai kalma mai kama da haka zuwa alkurani ne ko wanda Allah yake faɗa a cikin kisar mutanen annabi Musa da shiya wanda suka magana cewa sadda an ka zo za a yaƙi wannan jababira waɗannan sai sun ka ji labarin cewa waɗannan mutane manyan mutane ne masu ƙarfi ƙwarai da gaske saboda ka ba su iyawa da suwa to ƙarshe sai suna cewa fa zahab anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'iduna kaga ai fa zahab daidai yake da kun tafi ba sai an ce man amma an gusu kuma anta kun ko ashe ana cewa kenan ko saboda haka kaga amma ana koyon karatu sai a ce mutum ba a ce haɗe saboda haka ga ganin wani ana iya yin abu sai a maimaita wani abu kamar shi amma matsayin ta'akidi saboda haka sai zama kenan nan da an ka sake maimaitawa din matsayin ta'akidi ne a an ka sake maimaita wannan an kakkula lafazin gaba da exact shi waccan ayat da mun kai din nan ma din ba inda suke da bambanci harufa ko kadan inna rabbi su duru kalmai shawo na zuwa kashi din ba su da bambanci saboda haka an ka ce don ta'akidi ne an ka kawo wannan din wasu kuma sun ka ce a ta farko din dai waccan aya ta farko ana magana ne da kafirai ne da kafiri ne yake tsura shi kadai waga kuma ta biyu mumine da su ne Allah ke bance su ne yake magana da su to duka dai ko dai menene dai wallahu alam Allahu alam bi asrar kitabihi inna rabbi yusul rizqal man sha'a yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu Allah ce kuma duk abu da kun ka ciyar wato shi Allah madaukin sarki shi yake watan mai shi wannan abun ma'ana shine zai bayar da wani a madadin shi haka shi yasa ake cewa manzo Allah sallama yana cewa a kullum akwai mala'iku guda biyu waɗanda Allah madauki sarki yake saukawa da suna addu'a kowa wannan yana addu'a cewa Allahumma a'di munfiqan khalafan ya Allah don wanda yake ciyarwa ka bashi marmakin wannan abu wanda yake cewa ma'ana duk sanda ya ciye din to a mai kamar da wannan abu na shi wanda ya ce ma'ana a bashi wani marmaki ne din guda kuma yana Allahumma a'di mumsikan talafan ya Allah duk wanda yake kamewa shi kuma bai cewa ka kawo mai watan kamar a ce hasara shi da ba shi ka cewa talafa ku shine talafan wai ma'ana sai ya zama shi kuma sai a hankali ba ci gaba to kuma wani lokaci an ka wani abubuwan za a ga haka ne ko don wani bidiyo za a ganin wani yana da abu amma sai ka ga wani bi gida ne sai ka ga bai ba su abinci kuma gashi yana da wani zai ba wani shi ko karshe sai ka isko abin bayan gaba kaga saboda malaku nan na ta mai addu'a ko can Allah ya bashi talafa cikin lamarin nashi sai kaga wani kuma kashi bai da wani abu an ce bada amma dai duk da gwargwaro kuma yana dan kokari da cikin gida dai da waya a ce an ba su haka duk sai da za a dai da samu wanda za a kare mutunci da za a yi kokari a yi shi din shi ma kaga shiga cikin wannan addu'a ne Allahumma adin mumfikan khalafan kenan shi kuma don haka shi yasa sai ya zama duk sanda ya kashe din bai da shi amma kuma in ya ta kuma sai Allah sake bashi wani sai a samu sai a ci gaba to kaga wato shine cewa a duk abin da shine wa ma an faqatu min shay'in fa huwa yukhlifu kenan duk abin da aka ciyar na wani abu na alkhairi to shi Allah madaukakin sarki shine wanda zai halifantar da shi wannan abun din saboda haka sai Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون
آه سي الله مدوكين سركي يتشي كما هينزو har yanzu wa yau mai hashuruhum ka ambaci ranar da Allah maɗauki sarki zai tayar da su waɗannan kafiran jami'an baki ɗaya su duka sun mai ƙulu sannan sai Allah maɗauki sarki ya ce lil mala'ikati ga su mala'iku ɗin sai ce mala'iku shin wai a ha'ula'i shin wai su waɗancan mutanen kafiran iyakum kanu ya abuduna shin ku suka bauta ma ku ne suka bauta ma za a yi magana da kafiran da suka bauta ma mala'iku ko suka bauta ma wasu abubuwa na shi da sauransu to sai a tambaye su shin ku suka bauta ma to
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يأمرون الجن أكثرهم بهم مؤمنون
to sai Allah madaukakin sarki ya ce su mala'iku din kalu sai su ce ma ubangiji madaukakin sarki subhanaka ai tsalki ya tabbata gare ka shine tanzih allaka an shariki wato tsalkaka ta tabbata gare ka ya ubangiji daga barin abokin tarayya wa anta waliyuna ya Allah kuma kai ne majibincin lamarin mu kai ne ubangijin mu min dunihim koma bayan su su din ma'ana su wadancan mutane din shine ai la muwala ta bainana wa bainahum ba wani jibinta tsakanin mu da wadancan mutane ba abin da dame mu da su ba min jihatina ta fuskan mu bal kanu ya abuduna jinna suka ce bari dai su suna bauta mashi dan dai kullun shine aljanni shine jinna din suna bauta mashi kanu yudi'unahum suna biyasu fi ibadatihim iyana a cikin bauta mana din da sun kai to mu ba mu ne mun kasanya su ba su shedanun nasu su ne sun kasanya su sun kai wannan aiki saboda haka biyayyar da sun kai waɗannan shedanun aljannun nasu da kuma shedan da kai ne to shine kai su gwanan mu ba biyayya gare mu ba aktharuhum ko mahi yawancin waɗannan mutanen bihin mu'minuna sun yi imani da waɗannan shedanu ne saboda haka shine sai ya zama kaga nan Allah zai tambaye su mala'ikun ne cewa lil haula iyyakum kanu ya'buduna shin ku sun ka kasance suna bauta ma don a tabbatar da hujja ga su da sun ka bauta musu din kaga kamar yadda Allah zai tambaye ki na annabi Isa a anta qulta lin nasi takhazuni wa ummi ilahaini min dunillah cewa Allah zai tambaye shin ku ne kun ka ce watan da ni da mahaifiyata a riƙe matsayin allola kaga Allah zai tambayi annabi Isa ne amma shi Allah ya san abin yake amma don a tabbatar da hujja ga su waɗanda watan suka sun ka bauta musu dinne don a tabbatar da cewa ba haka na abin yake ba to shine a za su tabbatar musu da cewa ai su ba su sun ka bauta musu ba a a shi dan ne suke biya saboda haka shine yudiuna suna bin waɗannan watan shidanun ne shidanun aljannu suke biya su ne kawai suke akan waswasin da suke sanya musu wanda shine yake cewa ko su dake ce makuza'a wanda suna bauta musu aljannu din kuma suna cewa su aljannu suna bayyana gare su suna ce musu su mala'iku ne kuma ƴaƴa ne na Allah su mata ne su saboda haka to shine sai zama suna bauta musu wasu shidanun aljannu ne suke bayyana gare su suna ce musu ai su watan su ne watan suna bayyana gare su waɗannan shidan aljanu din akan matsayin su ne abin bauta gare su din suna cewa su ne mala'iku to kaga wannan shi sai Imam Ahmad Sawi ya kawo wannan a cikin hashiyar shi to kaga kamar bayanan mai na kwanaki kaga shidan aljanu suna ɗaya wannan aikin su zo su sa mutane ƙarya ga yawan abin da suke ta yi ga mata suna cewa su annabi ne shi su ne annabi kuma sun zo su ba su sako a yi kaza a yi kaza to wannan shi ɗan ajin suna yi masu wannan aikin ƙwarai kuma su da yana ga mace su gaya wata ta tun da su abin da suka ƙuri ya za a yi su halakar da mutane tun da su yare shi ɗan ne dama shi ɗan suke ma aiki abin da suka ta ƙuri a samu dai su samu jama'a da za a shiga wuta da yawa to kaga yanzu misali inda mace ta zo ta bayyana ce ai annabi ta ga annabi kuma shi ɗan ne ya zo mata wannan aiki ya ce mata kuma ta faɗa mutane kaza da kaza da kaza da kaza kuma kaga nan nishawa annabi ƙarya ko amma annabi ƙarya shi ko abinda maza sallama yake cewa man kaza ba alayya fal yatabawwa maqadahu minan nari duk wanda ya man ƙarya yace to shi an ka ta lahira kan ba ya tsaya jira wani hisabi ya ta samu wuri cikin wuta ya share zanna wata kawai to kaga nan amma annabi ƙarya misali an ce annabi ne kuma ya ce a ce kaza ya yi baka sako saboda haka abin yana da hadari gaskiya kwarai da gaske don haka kaga a yi ma annabi ƙarya kuma shi kuma wani mutum ya to ya yadda haka nan ne wai wata sai yadda sai yadda sai yadda gidan ma duk ƙarya ce suka yi ba gaskiya wani mafi kuma eh ai to ai ko ai ka san wayo gare su ma shi dan aljanna ko ka san suna da wayo da ma saboda haka shi yasa sai su lakana musu shi kuma sannan a gaya musu duk wanda ya ƙaryata su shi annabi shi ya ƙaryata kai ko sai kan ji kin kana rawa ka ƙaryata a ce ka ƙaryata annabi to saboda haka gaskiya abun yana da matukar muni ko ai kwana baya da mai magana kai dai cewa sun ce wadannan abubuwa kwarai da gaske annabi ya bayyana daga wancan ya ce gashi nan tun muna to ana jine sai kwarai da yanzu gashi nan ko ina kusa kusa hannan ya kusa kan kusa gare mu ko wai ana ganin annabi kuma ka duga mai mutane nan masu kokari in yawan salati yawan ibada ba menene ga sunan da yawa ba su ganin annabi ba amma sai su dai wanda kila su ne azanna ayi gulma kuci gulmaci da wasu su ne kila in ma miji ya ce man kaza tana iya rashin koyar ta kibiya da sauransu amma kuma ganin annabi ne take yi to ka gani ihu na kwarai ko tun da ai kaga akwai tsohon bokan da aka ce ita mako da ce ta yi bokanci ko kusan shekara nawa amma wai sannan wai daga baya yanzu kuma annabi ne ta gani kuma ya ce ta aje bokancin kuma ita ce mafiya ji ƙarya ga hiyo kuma ita ce mafiya annabi isa ma ɗin murmu to Allah jawa ga irin ƙarya ai ba inda aka ce ma annabi isa mafiya ce za su dawo duniya shi annabi isa ne shi an ka ce zai dawo ba mahaifiyar shi ba sai da maryam ita kawai eh shi kenan ba inda an ka ce za ta dawo duniya kuma ya ta dawo kuma ya da bokanci kuma ya kaji wadda ta tashi sun tashin ta farko gaba ɗaya ita ba ta san wani aiki na ashe ba tun da ta tashi ita ibada kawai ta sani shi yasa kaga ko aure ba ta yi ba gaba ɗaya ita kawai aiki ibada kurum ɗaya gabanta sanadi haka ma Allah azza ita ma kuma ya ba ta ma ɗa shi annabi Isa da annabi Allah yanzu mahaifiyar annabi wannan ai kaga ma yana ya zama kamar ridda kai tsaye a ce annabin Allah mai daraja mai kima wai mahaifiya ta ce amma tsoho bokan ya ce wata bokanci ha ba jama'a kaga abubuwa akwai akwai rina hankali ciki saboda haka gaskiya dole ne a tabbatar da ana kiyaye waɗannan abubuwan gaskiya ba ba gaskiya bane waɗannan abubuwan da suke ta faɗa ba suna shirya su ne don halakar da mutane su na shidanun suna bayyana gare suna bata masu waɗannan abubuwan da suna khayyalawa gare suna sa don su halakar da mutane da yawa haka dole ne mutum ya san yana wani abuwa kawai duka goge su shirme ne ƙarya ce suka yi in ma ka san mata kana da shi ita ma goge shi shirme ne suka yi don na san da mata suna da imani da wannan abin da yawa ƙarya da gaske saboda haka duk da waya ila a samu mace inda tana da waya zan ba ta da shi ga waya ta irin waɗannan abubuwan to saboda haka gaskiya waɗannan abubuwan a kiyaye ba haka nan bane ganin manzo sallama tsada gare shi manzo Allah tsada gare girma gare shi kwarai da gaske ko mafarkin manzo Allah daraja gare shi da kima da tsada ba haka kawai kowa kai mahalki annabi kana da tara mutum ɗari misali ila in ka bincika na san ka samu mutum kuma ɗin mahalkin sun ga manzo Allah sallama to yanzu sai a ce wai gani ga hidima amma wace mahalki gani ga hidima ne aka magana kai tsaye kuma abin da yawa kuma ko ina birjit ba wahala shi nan ai ba taɓa samun wani daga cikin magabatan da ya gane da haka kawai sun ba wata wahala ba ba a taɓa yanzu ba ko waɗanda za ka ji ana magana da shehu usman bin fodiyo sun ga manzan salama ai kamin ai da an yi daga ba a da aiki inda rana ne jihadi in kuma an ka- kuma kuma a wani wani lokaci na karantarwa na ilimi kuma a wani lokaci kuma wanda za a tashi cikin dare a yi ibada a wani lokacin da kuma za a rika rubutu na talifi da tafi haka lokacin nasu yake gaba ɗaya Hmm, ana cewa sai da kai wata rana har sai da- har sai da kai halshi na ya kanta saboda yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sun ka samu su suna ga manzo Allah amma yanzu aka kawai wai mace ta ga annabi shike ne wai kuma kullum magan ta gani kullum ta gani ne ma ko ba ma son guda ba kai ko yawa ko yaushe mata ka gani ne ma shikenan ya ce mata ka tijin ya ce mata kai yawa ne an ce kaza Ha, abu ya zama wasa malam har da sako kunna wai da Allah ga sunan Hmm? to kaga ai abubuwan mana akwai akwai ne hankali cikin su to ka gani da Allah ji wannan iskanci ba ne zama abu haka eh? a ce an ga manzo Allah su sallama an ga shehu Tijjani an ga shehu Ibrahim an ga Fadil Bege an ga su mala'ika eh, har da mala'ika mutuwa har da su eh, abun nan ne a da hawo ta an tafi har da Allah ta ce ta gani subhanallahi wal yazil billahi ba gani an ce ha- ha- ha- hawa da ta sha da yoro ta gani da akwai ko to saboda Allah wannan rida hankali haɗina saboda Allah ai kaga ya kamata a kiyaye wannan abubuwa saboda haka gaskiya wato dole ne a a tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ana kiyayewa ba gaskiya bane mafi yawancin waɗannan abubuwan da suke gudana ba kuma kaga shi yasa kamar yadda na faɗa ga kwanan baya wata sazzo inda shaudan raboti radiyallahu anhu ta ce wai ita ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi annabi ya gaya mata ya daura mata aure da shi shaudan raboti shi ne ce eh to amma ko to sai dai annabi ya saki ɗaya daga cikin mata na tunda mata hudu gare ni kuma shi ya ce a yi mata a tsaya bakin mata hudu kaga ko tunda kuma ya san da yana da mata hudu a zaɓa kuma ya ce ya ɗaura ma'aure da kiya kaga kaga shi a shaida ba haka na bane ko to kaga ne to shi ne abubuwa haka suke to kace irin waɗannan abubuwa haka ne to ka gani haka irin su eh, farfesa makare shi ma haka yake to ya ce shi ma mata da yawa suna ce mana ba wasu sun ga annabi waya ce ya ba waya daura masa aure da shi to Allah ya ga haka shirar Ibrahim Sale shi ma mai duguri wani ya ce mai shi ma ya ga annabi ya ce mai annabi ya ce ya bashi da ya tai wai annabi ya ce mai ya bashi da shirar Ibrahim Sale din an gane ko ya ce to ai ko inda ko annabi zai bada wanga sako da ni zai faɗa ma da kai na yin shi ba ya ce da shi ne faɗa ma yadda wanga sako to ai na farko in kusanci ne shi ya bizu kusanci da shi ya shi sharifi ne ta jika maza ne ta wajen mahaifiya ce da mahaifi ne gaba ɗaya bayan matsayin shi na ilimi da kuma ibada da zaman shi mutumin Allah da sauransu da kokari da matsayi wajen Allah to ka gani amma kuma duk da haka nan shi ba shi an ka faɗa ba amma dai wancan ne shi an ka faɗo ma to kaga abubuwan ana yawo da hankali saboda haka harkar mazala daraja ga tsada gare ta annabi ba abun wasa bane gaskiya ba abu ne na wasa ba ko kaɗan saboda haka zaka samu wani ga kokari ga himma shine yawan salati shine istighfar shine menene amma bai taba ko malikin mazala bai taba yi ba ko ba wai ba a karbi abin da yake bane ba a'a don a ta- sa bin girma gare shi sai in guda guda ne zaka samu Allah ta rufe mutum sai ga mutum ya malikin ya ga manzo Allah sallama shi kenan mai kaza irin su shi shi jani da kiji ana ba da labarin sun ga manzo Allah ba da wasa sun ga shi ba shi jani shekara ta nawa bai gida kawai yawon bida harka ta ilimi da kuma duk inda manyan bayan Allah suke kokarin shi ya haɗu da su da ya samu darajar su ya zauna ya ibada ta da su shekaru hai tun da shi gidan nashi ma kasa zauna ya gaba ɗaya da mahaifa ne da su an mai aure shekara guda da auren amma ƙarshe ya ce kai ba- sai dai mahaifin sun karshe sun karsu ɗaya rana kuma cikin wata alloba ce da hankali lokacin kaga ya ka jarabawa kila amma shi ko malaukin kaga yana mutum ya rasa iyaye kaga sai a ce ya lalace ya zama tsada wannan lokacin ma zuciya ce ta ƙara koma zuwa ga Allah ya ce mata tashi to shi dai yanzu ma yana ganin lalle zama ne da shi da ita yana da wahala zai yi wata tafiya wanda shi kai ne bai san yadda zai ba don tahiyar da za a shi zai hita ne kawai duk inda wani babban bawan Allah yake mutumin kirki mutumin Allah zai zauna waje ne kuma in ya zauna adadin abin da ya zauna kuma gaba za a ƙara saboda haka ya ce matsayin ki naɗiya ba bai yawa ba wannan abin ba zai taɓa yiwa gare ki ba ina ce da ke zan taɓa maki haƙi ina baki na kuma na taɓa maki haƙi saboda haka kamata ya dai sauƙi mata zai yi sauƙi sannan ya hita yabba komi a duk duniya gaba ɗaya watsa ne ta gaba ɗaya kawai sai da ya shekaru kuma kamin ya gama sallallahu alaihi wasallam don an yi shekaru sosai da zuwa aikin haji da ya da mina ne da duk haduwa da ya manyan bayan Allah ya haɗu da su irin a can makka wasu waje irin mahmud al-kuddi da sauransu da na madina da sauransu duka da misir da ibiyo da sauran duk irin abin da aka ta yi na ilimi da sauransu sai daga ƙashi ne sannan daga baya har shi ma ya gama sallallahu alaihi wasallam amma yanzu haka kawai dai sai dai kawai mace ta gama sallallahu haka kawai duk waɗancan magabatan da kaji an ce sun gama sallallahu ba haka wai suna gaishe haka siddan ba da gaske ne aiki ne tukuru aka yi ba cewa an kai abu ne wanda yake na wargi ba to saboda haka gaskiya dole ne waɗannan abubuwan tabbatar da ana kiyaye ba wai hadari ne mai girman gaske da masu imani da yadda cewa ilalle sun gani din shi yasa kaji ibn al-hajji yake cewa ai shi ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babun dayyqun wa qalla man yaqau lahu zalika yace ai kofa ce mai kunci kware da gaske yace ɗan kaɗan ɗaya ka iya samun wannan matsayin su iya ganin manzo sallallahu alaihi yace illa an kana ala sifatin azizin wujuduha sai wanda yake yana bisa ga wata irin sifa mai tsada mai girma tsakanin shi da Allah ma'ana wai wajen matsayi da kokari da ibada tsin matsayin shi da tsakanin shi da ubangiji madaukakin sarki da kuma manzo sallallahu alaihi to sai wanda yake na da wata irin sifa wadda ita wannan sifa yace kuma kai samun ta yace yana da mutukar wahala shine azizin wujuduha samun wannan darajar yace kuma wahala gani shi to amma yanzu kaga su ba wahala ko saboda haka to Allah ya kiyaye Allah ya gyara mana saboda kaga kenan kamar yadda shine in mun kai amfani da wannan magana da shi Imam Ahmad Sawi ya kawo cewa su shi dano aljanna suna bayyana ne ga wasu da ake ce waɗannan kuza'a din suna ce musu su ne mala'iku kuma ƴaƴa ne na Allah to kaga a shi kenan suna da bayyana kenan su yi kariya kenan shi dano aljanna kenan tun daga shi nan kaga malamai sun tabbatar da haka ne to shine a sunan suke cewa da haka ma kanu a saboda haka akasaruhum bihim mu'minun mafi yawancin sun yi imani da kuma shi yasa ka ganin ka aure mafi yawanci su mutanen masu abuwa sun iman da aljanna da shi yasa ai sai yasa sai a tawadin abuwa din to saboda haka shine a laifin da kuna na na ba kan sashi
bal yawma la yamlik bal yawma la yamliku ba'dakum li ba'din naf'an wala darran wa naqulu lil ladina zalamu wa naqulu lil ladina zalamu dhuqu عذاب النار التي كنتم بها تكذبون
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na haka fal yawma yau kam ran tashi alkiyama kenan la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an sashin ku bai iya mallaka wani amfani ga sashi shine ma'ana tsakanin waɗanda sun kai bautar da waɗanda an ka bauta ma saboda haka idan su shidanun ne kamar shidanun aljanun kenan ake bauta ma a to ba su iya amfanin waɗanda sun ka bauta musu da komai in ma mala'ikun ne an ka bauta musu mala'iku dai ba su da ci ba saboda haka kuma ko da ceto da za a yi da menene to shi Allah ba zai ba su dama su ceto waɗanda aka fi ba kuma saboda haka ba za su amfani su ba kenan shine a la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an sashin ku ba zai iya amfanin sashi da wani amfani ba wala garra ko kuma wani cutarwa ba sannan sai Allah ce wala qulu za mu faɗa lillazina zalamu ga waɗanda sun ka zama kafirai shine sun kai zalunci inna shirka la zulmun azim za mu ce musu zuku azaban nari ku dandane azabar wuta allati kuntum biha tukadzibuna wannan da kuma kasance kuna karyatawa da idan ana ga muku akwai azaba akwai wuta da za a muku kuna cewa ku yadda ba to ku dandane ta kuma fa zuku falannazinakum illa azaba Allah kiyaye mu amin
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يسدكم يريد أن يسدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مبترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا mubin
sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa wai za su tula alayhim ayatuna su waɗannan kafirai masu ƙayyata ta shi alƙiyama yana kanta musu ayoyinmu shine alƙur'ani bayyanatin ayoyin da namu wanda suke bayyanannu bi lisani nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama ta harshen annabi mu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to qalu sai su ce ai ma hada illa rajulun muftara ai wannan ba kowa bane wani mutum ne dai mai kirkirin ƙarya kawai ƙarya ce ka goma Allah subhanallah subhanallah wa bihamdillah to shine suke cewa ai in hada ma hada ai wannan ba kowa bane illa rajulun faci wani mutum ne muftar wanda yake kirkirin ƙarya ga Allah ya ce Allah ya kushe alhali ba ya kushe ba wa qala alladhi kuna tsallake shi na'am wa ya tsala dai ayatuna bayyinatin qalu ma hada illa rajulun yuridu an yasuddakum kum yawwa sai suna cewa ma haza illa rajulun ai wannan ba wani mutum ba kowa bane face wani mutum ne yuridu an yasuddakum yana son ya hana ku ne ya toshe ku amma kana ya abudu aba'ukum daga barin abin da uwayen ku suke bota mana goma kadin nan shine ya kaso ya hana ku bota musu kawai wa qalu Allah ce sai sun kace wai ma haza ai wanga alqur'anin ba komai bane illa ikun ba sai kirkirin ƙarya ce kawai muftar wanda aka kirkira Allah ga Allah aka jingina ma Allah subhanallah Allah ce wa qala allazina kafaru lil haqi waɗannan kafirai sun ci ga gaskiya shine alqur'ani kinan lamma ja'ahum lokacin da wannan gaskiya ta zo masu wai in haza illa sihrun mubin ai wannan ba komai bane sihiri ne wanda yake mabayani kawai saboda haka ai wannan manzo Allah sihiri ne yake masu ba Allah ya aiko shi ba kaza kaza to duka dai su ce sihiri ne wani lokaci wani lokaci su ce bokanci ne manzo Allah yake yi wani bi su ce mahaukaci ne wani bi kuma watan su ce kirkiro ma Allah ne ya kare ga sunan dai maganganu kala kala koyaushe waɗanda su ne suke faɗa ga manzo Allah sallama waɗanda dukan su kuma Allah madaukakin sarki duk ya tabbatar musu da cewa duk abin da suke faɗa din duk ba gaskiya bane cewa manzo Allah mahaukaci ne ba mahaukaci bane cewa manzo sallama batacci ne ba batacci bane cewa manzo sallama boka ne ba boka bane cewa manzo sallama mawaki ne ba mawaki bane cewa kuma ƙarya ce ƙiƙar duk ba gaskiya bane saboda haka Allah ne madaukin sarki ya aiko shi da ainihi wannan alkur'ani din sannan kuma ba magana ce ta mutum ba saboda haka qur'ani irin balaga da fasaha da zalakar da yake da ita ya wuce a ce mashi watan ai magana ce ta wani dan adam shi yasa kaga su ka su kafiran sun sallama da cewa lalle alkur'ani nan ba magana ce ta mutum ba da haka magana ce ta Allah kawai ta kuma da yake lokaci ya ina jin zamu kwana da sai bari wanda muna fatan da muka ji da Allah karba mana kurakuran mu Allah ya yafi mana Allah ya fahimta da mu daidai ma bi kun gyarawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu alkhairi baki daya dukkanin alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya tabbatar mana ya bamu Allah ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake watawa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka Allah ya san su Allah ya biya musu baki daya marigaya marasu rasu Allah ya gafarta musu jikinsu da rahama kuma ya samu cikin imani marasa lafiya da gida da asibiti Allah ya ba su lafiya alfalon manzo Allah su sallama da sauran mutane mu yan kasuwan mu da manoman mu da sana'o'in hannu da ma'aikatan gwamnati da kuma watan masu sana'o'in dalibai masu karatu duka muna da Allah ma kowa jagoranci cikin duka da masu baki daya alfalon manzo Allah su sallama اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ اللهم صل على سيدنا محمد الفتي لما أولك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين